إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara gurin mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 28 ga wata na Muharram hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da sha biyar ga watan takwas dubu biyu da ishirin da uku yau sha Allah za mu darasi na ɗari da ishirin da shidda insha Allah cikin da ta bulugar mara insha Allah darasi na ɗari da ishirin da shidda insha Allah za mu tashi حديث أشعث بن قيس قرأتم من نقل شيء حديث أبو أمامة وأن مسلم يروته na ba da labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatata haqqan mar'in muslimin bi yamini faqad awjaba Allah lahu an-nar wa harrama alayhi al-janna faqala lahu rajul wa in kana shay'an yasiran ya rasul Allah qala وإن كان قريبا من عراق cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya doki wani haƙƙin musulmi da rantsuwar shi to Allah ya wajabta mai da wuta kuma ya haramta mai aljanna jin haka sai wani mutum cikin sahabbai ya ce wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah ko da abin ɗan kaɗan ne kenan za a wajabtan maka ko da abu kaɗan ne ka doka da rantsuwa za a wajabtan maka da wuta a haramta maka aljanna sai ce wa in kana ƙadibar min arab ko da ɗan haƙi ko tsumin giya ta asuwaki kenan ko mun kaɗan kin shi inda ka yi rantsuwa ka cika mutane shi ne karatunmu na ƙarshe sai na da sabon darsi ya ce wa amin ash'as bin qais radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله هو عليه غضبان متفق عليه فتوانا رواة أشعث بن قيس يا بار الأبار انتوى منزع الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين دون ديرنتوى akan wani abu na rantsuwa wanda ya yi asalin rantsuwa ana rantsuwa ne don karfafar da gaskiyar mai magana ya ba da kanji tabbatar da abin da ya wadi haka ne ko ya kore haka ne to duk wanda ya yi rantsuwa kan wani abu na rantsuwa wanda ya katace biya malamar musulun wanda wannan rantsuwa da ya yi ta sa ya yanki ko ya amshi wani haƙƙin mutum musulmi huwa fiya fajirun yana a matsayin rantsuwa ce ta fajirci kenan ta ƙarya laqiyallah wa huwa alayhi ghadaban zai gamu da Allah na fushi da shi Allah zai fushi zai iske Allah Allah na cikin halin fushi da shi kaga nan ya ga magana hadanun rantsuwa ta ƙarya kuma ba ta daga cikin rantsuwa da ake ma kafara a ce yamin daga rantsuwar karya ta wuce kafara sai dai tuba ga Allah kurin ita ba a mata kafara wadda ake ma kafara zan yi ban yi ba ko zan yi ban yi ba ko zan bada ban bada ba ko ban na yi he na yi shi ake ma rantsu ake ma kafara amma ta da gangan ko akan kuskure ba da niyya ba wannan ba su da kafara ita wannan ta gangan fajirci ce kabira ce waccan ta kuskure lagau lemini ce Allah bai kama ka akanta amma wata zan yi ba ka yi ba ban na yi sai kai su ne ake ma kafara amma irin wannan ta karya ko kushin Allah ne ke tare da kai za ka gamu da Allah Allah na fushi da kai kaga nan duka akwai dai jan hankali masu ganin su in suka yi rantsuwa suka cika mutum kamar sun ci banza balle mutanen karkara akan rantsuwa ta mallakar gona shi da ganin gona kamar ta ce rayuwar shi yana iya rantsuwa akan ƙarya kudin shi da ya mallaki gona kuma ganin cewa da wani bayani akwai masu ɗaukan idan mutum ya rantsuwa ba abin da ya same shi shi ke na koma komi asali ba a kawo rantsuwa ba asali dan ne a duniya an gani sani baki musu wannan kashan ya musu wa'azi da gargadi to hushin allah gobe kiyama ba a tsara rantsuwa ba a sharanta rantsuwa ba a duniya don wai a gane mai gaskiya da mai la a shari'a ba a rantsuwa za ka ba a sa ba rantsuwa a shari'a sai a nan mutum an ga za a gane mai gaskiya da mara gaskiya wannan kuma abu ne na Allah in ya so ya kama wani take in ya so kuma ya bar shi kuma gare shi amma a cikin tsarin rantsuwa ta shari'a ba buƙatar din wani mutum mai zai shi babu wani abu a duniya da ke hukumta gaskiya ko shi gaskiya ta mutum wannan kuma Allah ne in ya so ya kama shi da nan gaba hatta da ake magana kutare kaga ana mahi yawa kana so ka tambaye kutare da yawa musamman mai rantsuwa kuma ga kutare ne da yawa an kama su gaba sama mai sauran zuwa ba kuma su saka ballaka ƙasa laya ma ka su kutare ne kuma ƙasar da ta kawai na duniya ma ta kawai na kutare a duniya na gaza yadda ce su sama ma sa laya na ba wani magana gama kuturta da magana laya da muke tsammani a nan duk wanda ya rasu ƙarya kun zai kuturce ba haka ba ne ba mamaki mutum yana da same shi amma dai a ce ainihin ka kuturu kurin shi yasa a nan kutare suke da rashin kima ba a tausaya musu suna da kirista suke wa mutane yaudara za ka sun samu turu kutare suna musu ihsani suna kyautata musu kwarai kyautata wanda musulmi ba sa musu ta nan suke samun su kuma samu ɗiyansu a kaba kaba suna samun samu ɗiyansu ta wannan hanya ta wannan kyautawa mu a nan kun ɗaga da kuturu kun ɗan wuta ne kurin kuturu ne ɗan kun haka ke ɗauka kuturu ɗan wuta ne ya rinsa ya ƙura'ani ya kuturce kurin kana kallon ɗan wuta kurin haka aka tashi alhali wannan kuskure kaddara don tsohon ƙarya yi sai kuturce shi ne zaune ya zaune wuta bai tuba ana tuba ya kaddara kuturta ce don tuba da ƙwararren kan ƙarya sai tuba nisan allah karɓe shi bawa sani ga kone bawa kuma yawa ya yi kama a wajen allah to wani abu ya ka su makutaren sai aka sa masa haka aka ta da yawa ba ka sa masa ibadar allah kwarin su kamar shi kenan an ce su ɗan wutar da shi kenan da yi haka zai mata da ibada su gaske na magana kuturta cuta ce ko da wani laifin ta alama jarrabawa wannan ba ta sa ba ta hanawa ka nemi tuba gafara ta ala laifin da kai kuma ka shiga layin bayan allah da kwarai ka zama waliyin allah eh ka zama waliyin allah kana fituru ba wani ba abin da ya hana fituru zama waliyin allah eh annabi ne kace ba abu annabi da na kasa irin wannan amma dai ba wani da zama waliyin Allah sai wa an abi Musa radiyallahu ta'ala an anna rajulayn ihtasama fi dabatin wa laysa bi wahid minhuma bayna فقد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين رواه احمد وابو داود والنسائي وهذا لفظ وقال هذا سناد جيد نا abinda yake ba da wannan ruwaya abin sake ba da labarin cewa wasu mutane guda biyu suka yi rigima kan wata dabba to asali ɗan kace wannan abu na wani mun bayani a baya kaza na wani shine albayyinatu ala mudai wa da minu ala man anka baya mun bayani kenan kai da kace ta kace ka kawo shaida in ka kawo shaida a baka baka shaida shi wanda take hannun shi dan a tana hannun shi ne ta kai kai rantsuwa ta kace sai rantsi amsa to amma anan irin wannan wurin a dabba ce ga ta nan ba a hannun kowa ba take shi inda abu a hannun mutum kullum shari'a tana diba ƙarfin wanda abu ke hannun shi shi ne mai ƙarfin hujja in ba shi ruwa ka samu ba to yanzu dabba ce ga ta nan kwace ta wace ta wace ba wanda take a hannun shi ta mai malaka irin wannan ne kenan aka zo ba wani wanda yake da shaida kuma ba hannun kowa ba take kowa ce ta shi ce shi na salasalam a nan sai hukumci ya ce to dabba ta ku ta kubi ce idan ta zama ta kubi tana kowa ce ta shi kuma mai shaida wannan bangare na abin da bai hannun kowa kenan kuma ruwa ta tabbata kan haka illa bayanin muka baya na mas'alar kullum jamu suna kan cewa idan aka zo irin wannan magana ta ko da shi wancan ba shi da shaida ko wancan ya kawo ko wacin nashi ne in aka samu wanda ana iya rantsuwa ana ga alama wannan yawo ana iya ba guda rantsuwa ko duka suka rantse in suka rantse duka a ba a raba musu an ɗaya rantse ga rantse ya ba ya ba bai rantsuwa shi ne ya ba bai rantsuwa wanda akan samu wani lokaci shi wannan bai shaida shi kuma wancan ya ce bai rantsuwa shi kenan ya ba wancan zai da'awa sun kage rantsa ya ke nan malaka bane وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار wannan iya gallaza hadarin rantsuwa akan mimbarin shi duk da akwai magana ko akan akwai ta mimbari ba za ka mimbarin kaza ba ba la'asar dan mimbari wuri ne na ibada wanda ake ibada Allah kai sai ka magana hadar wuri to wannan naman zan ana magana naman zan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce duk wanda ya rutsu akan wannan mimbari na waran tsuwa ta zini kenan ta ƙarya to tun daga duniya ya kama gidan zama a ka bane karantar da kai akan zo a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a yi rantsuwa ta ƙarya a gaban shi kuma a tashi lahiya ba abin da aka yi da lahira da magana ka hanyar nan kakka kawo sa a kanka mutu ya rantsi kai tsewai sai wani abin ya same shi don bai gaskiya ba haka bane ba to mazala yana raye za ya rantsu ta ƙarya kuma ibada ce amma ka samu duwan da ya ɗauka ya ci wuta ne kenan da annabi ya bashi da kanshi ya bashi gaskiya bai zama tawa wani abin halatta gare shi sai yadda zo da mani ta inganta ne kuma وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على خدل ماء بالفلاح يمنعه من ابن سبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يؤته منها لم يفي متفق عليه wannan ruwa ta abu huraira radiyallahu anhu iya ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatatun la yukallimuhum Allah mutane uku Allah bai musu magana gobe kiyama wala yanzu ilayhim Allah bai diba su asan ba mun da bai yake boye ga Allah da ya fara da shi amma ma'ana nabin su duba duba ta rahama wala zakim bai tsarkake su daga laifin su kuma he ma cewa walahum azabun alim suna tabbacin azaba mai tsanani mutane uku ne na farko sai ce rajulun ala fadar mamil fala mutum ne a cikin daji daji ya yi ban ruwa ya sha dabbobi sun sha gasa wani ruwa ya mana'u milin sabi zai ɗan tahiya ya zo ya ba shi shila ya hana shi to wannan allah bai mai magana bai diban shi bai tsarkake shi daga laifin laifin da girman gaske ka sha ka koshi ne da sadaka na wasu haka da akwai ta'addanci ke mutum na biyu wa rajulun baya a rajulan bisil'atin ba'da asar fa halafar wujudda mutum ya zo suka yi ciniki da wani a wani abin sil'a abin saidawa bayan la'asar ya zo rantsuwa da allah na ana ka bayan la'asar maganar rantsuwa a bayan la'asar hadarinta da ƙarninta sai rantse da allah misali sai jika goma ka sai da mace a'a jika takwas ka sai da mutu a tare da rikici da rutsuwa da Allah akan ƙarya ta Allah sa shi aka za su kai to fa tsawo min ha ya ce fasaddar ahu ya gaskanta maganar da ya wani ya ce shi tana karin tsuwa shi ke amma ba huwa ala gaza da rantsuwa ta ƙarya ce to shi ma irin wani mutum mai rantsuwa ta ƙarya irin wannan rantsuwa shi ma Allah bai magana bai ribar shi bai tsarkake shi sai azaba mai tsanni gobe kiyama sai wa rajulun baya imaman la yubayi'u illa da duniya da mutumin da yawa shugaba mubaya ka bi shi ka saka sai ma saka mutum qur'a da ka saka mai qur'a akan baya ce ka da kenan shi zai jagorance ka sai wannan shugaba da ya hau ku ne yan goyon baya ku ka tura shi to kame ne daman ba dan Allah ba ba dan ya cancanta ba kasan sare bai cancanta kurin dan ya ba ka oda shi ne layu ba yi illa da duniya kurin dan duniya ne ka ɗarmi mai gindi ya hau kamar shi mu baya a kayar da shugaba ne fa yana a mina in ya ba ka abin da ka ne ka zaɓe shi dan shi wafa zai cika biyayya iya nan suna tare da shi zai cika mai biyayya haƙƙi na biyayya na shugaba wa in lam yuti minha lam yafi idan ba a bashi ba abin da ya nema na duniya ba zai cika ba wannan mubaya'a ne kaga dai wannan iya karanta da kai irin hadari a yanzu da ake ciki na masu zaben mutane ka karma mutum gindi ku zabe shi kai kurin ba dan kaga ya cancanta ba a sashi wannan abun kasan sai dai bai cancanta ba amma kurin kana ma intiran ka ka zo ka dora mutum a wurin shugabancin al'umma mutumin da bai cancanta ba kamar dai kamar kana cikin tsarin mutum duk da ba duk da cewa mu baya amma mutane suka cewa mutum baya ko yanzu wani nau'i ne na baya da suka mai ƙura'a idan ɗaya ne ka ba shi dama ne kenan jagoranci mu wannan ne sai a tara wajen goyon bayan mutum don intiyaran ka kurin ba na al'umma ba ko na addini to wannan shi ma iya daga cikin mutane guda uku wanda Allah bai musu magana bai dibar su bai tsarkake su daga laifinsu illa tabbacin azaba mai tsari wannan ruwaya imam bukhari ya rutu haka imam muslim سي حديث جابر بن عبد الله يتي أن رجلين اقتسما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي وقام بينة فقد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يدي wannan mutane guda biyu ne a ruwayar jabir suka yi rigima kan taguwa kowa ya kawo shaidu bayan kowa ce tawace diga shaiduna sai manzana salasalama sai hukunci akan wanda take hannun shi kenan shi aka ba wannan taguwa shine ƙarfin hujja don tana hannun shi wannan shi ne matsalar da take kan cewa kenan dan mutum ana iya neman shaida ga wanda abu ke hannun shi in wancan ya kashe shi ma iya ya kashe da shi ba kurma daga mutum ya yi da'awar kaza na wani ga shaidin shi wancan koda yana da shaida ya ce kurin an yi ƙarfin shi a damar rantsuwa dalilin shaida ce inda shaidu to kaga kenan ya kare abin da ke hannun shi wannan mai aka cewa ganin ga shaida biyu kaga nan sun zama to kenan matsayinsu guda kowa to ƙarihin wanda abu ke hannun shi shi kullum shi ke da ƙari shi da idan ka zo ka da shaidu guda biyu an ka zo ka ce ka zana wani abu a hannun wani to yanzu mu a wajen mu kun shi a ce rantsi tun da ba hannun shi an yi rinjayar da gaskiya a bangaren shi shi yake da wani avantage akan wanda abin bai hannun shi tun da kowa ka shaida ta zami to amma abu hannun wani yake kenan wancan wanda ke hannun shi shi za a ba wannan abin wanda ya yi da awon nashi ne kuma ga shaidun shi wannan ruwaya tana da rauni amma duk da rauninta akan abin haka magabata suka tahi na jamhur na mazai akan haka suke وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواهما الدار قطني وفي إسنادهما ضعف abin da yake wannan ruwaya ita ma dai da raunin ibn umar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai da rantsuwa ga mai neman haƙƙi na menene cewa wannan ya zo ya ce wannan na wani shi wannan ya ce nashi ne abu a hannun shi rantse ki rantsewa kenan wancan ana aime da mai rantsuwa shi ya rantse kenan shi da ya kiran tsaye bayan maka da baya ya ba shi dalilin shi ya rantsuwa shi ya kiran tsuwa nan ɗalibar haɗe don ganin shi wani abin shi hannun shi bai rantse ba ne ba wanda duk da wata ta ta rauni amma nasi na ba iya tabbatar ma da haka abin da yake kare wani abu da yake hannun wani idan wani ya da'awa kai abinda in za a nime ka shaida guda biyu in ya ka shaida za a yarda ta kama ka da shaida a ya ba shi amma a lokacin guda idan shi da ya ce nashi ne bai da shaidu kai kuma ka ƙi rantsewa kenan za a mai da mai shi rantsuwa in ya rantse sai a bar shi yanzu kenan ya yi ɓangaren ƙarawa abin shi da rantsuwa da yi haƙƙin shi ne ya ƙarawa da rantsuwa dole kina ba shi kayan shi wa ana aisha ta radiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam zata yawm masaruran tabruqu asarir wajhihi faqal alam taray ila mujazzir ila mujazzil al-mudliji نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض متفق عليه abin da yake wannan ruwaya ta aisha tana bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidanta wata rana masaru iya mai horin ciki iya walwala yana walwala tabaruku asari wajahi huskar shi ta wannan wannan abin huskar shi aka ce zanen muskashi wannan abin na abin muskashi iya iya walkiya kawai da mutum mutum ya cikin ace aka ce annuri iya sha'i iya walwala iya iya haske mana cikin dajin daɗi faqal sai ka mata tambaya ya rasulullah ya ce abin da yake ce mata alam tara ila mujazzizin almudliji mujazzizin almudliji wani mutum ne sananne qa'if me qa'if akwai mutane wa'inda suke daga sun ga mutum suna gane don gidansu wane ne wannan da wannan jini guda ne akwai irin wannan tabbas akwai irin wannan bana wani muntahi a cikin ayyukan hajji wani iya ba irin masu wannan abin wani ne asali mutumin yana da alaka shi mulmuki wanda ke wanda ke abin wani dan uwan baban shi ya yi aihu da wata amma ba armi aka yi ba shi kayan ma'aya kayan ma'ayi shi aka yi yana da jimfi na sanshi na sanshi wajen na san gane ga ɗabi'a bai taɓa sanin magana ba kuma bai taɓa sanin ba kurin ran nan sai suka a wani wuri shi da wannan ɗan da aka haiwa ɗan baban shi da yawa suka gaisa ya ce kai wannan a makaɗin gidanmu kai da wannan kan gidanmu da kai to shi wanda aka za magana ya san da magana shi kuma shi bai san da magana ba amma shi wanda yake aka aiwa da nan iya labari ta can ya mutu ko sai kawo da kai sai kawo da kai shi wancan ya tafi shi wata suka sace gamuwa ta biyu ta kayi ni wani abu yana bincikawa ha a lokacin nake bincikar yan uwan shi manya na kamar shi kai ni wa kaza kaza kaza kaza na ga wani abu da ban mamaki wa ba wani abu a yaro ne kai wa ga maka yace ani ba na ga mu ya kai yace ni jin kun na ga na ga yini suka ce haka ne wallahi haka ne kuma akwai mutane masu kurin sun gane wani kun wannan jin wani bai taɓa ganin shi ba a takaice ne to nan shi ne irin ko a kuma mutane an sa su ko a daji balle a kauye ko balle a kauye an sa mutane dan su kauye a kuma sun abun ba magana mutum ba wani sau zai gari wannan sau zai zuwa ne a kauye san mutum da wannan sau zai fa kuma haka ne san ka zai wannan takon kudu takon zai zuwa ne kuma laika mu haka ne tako zai gano wannan takon zai zuwa ne akwai su zaka to shi wannan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakana almuhimmi dai magana magana ta me yasa magana ke horin ciki sai ki ga mata mujaddid mudliji nazara alifan ila zaid bin harisa usam bin zaid ya dibi usama da zaid bin sabit dan menene asali magana tana da tushe musamman usama bin zaid dan zaid bin harisa zaid bin harisa kuma ayman kuma ayman baiwa ce ta nan kalmar daga to tana da kenan iya da dan abin baki daga bangaren uwashi to sai baki usama kun baki ne kuma wannan baki da yayi ya akare ake ce anya ma ake anya ma dan zaidi ne ana rade radin a gari ana jita jita ana suka musama cewa ba zaidi ba ya yi shi ana wannan tsegumi kasa da ana magana kuma ta kai kunnan wani mutum a sanar magana amma kaga tsaye da gurin amma akwai shakka ana magana kan shi har manzon sallallahu alaihi wasallam ya sanda maganar ana maganar kina wani wanda ke abu da ba ba in sha Allah sala ne amma har manzon sallallahu alaihi wasallam abun kenan ya sanda magana kuma shi ma iya ga akwai shi ba kan abu yanzu farin ciki da yake yi da wannan kayan ke yi shigo sai isu ko shi ne san su abanta ba ya su ko mutum biya kwanci kansa a riki abin da wakana usama da zai suna kwanci cikin barwa guda kwahuwansa a waje shi ne shi da ya shigo yadda ba ta to a mana kawahuwan kawahuwan juna mana jini guda ne suna na mutane musamman zara ke wurin ciki gane su an samu garanti mutum ya yi shaida zai dan harin usama da zai nufin rashin annabki da zai annabki da wannan shubha da ake kanta annabi annabi ya samu nutsuwa lalle usama dan zai din shi ne magana kenan me yasa shi hafiz bin shekara magana ana kenan magana a shari'ance aka samu shubha ta nasaba ana aiki da irin waɗannan mutane wajen ware tabbatar da nasaba magana kenan wancan zamani haka ya zo wuce koyan ko a can ana aiki inda ake da shubha an aka zo aka irin irin ana neman irin mutanen su tabbatar da wani gurin gidan wani ne amma ka samu misali matsala misali ta arami a samu da kima misali wata ta hoto da karamin ciki da gidan wani ko mata ta ƙarin idda iyawa a koma su ce da awar ƙarin idda a wani ƙasar wata biyu akan samu ƙasharar jama'ar da a yarda ta ƙarin idda ya ta arme ya ta arme a wani gida mu a wajen mashi za ta yi shara a ɗarfin da farashi ɗan da mishin mutane to amma ya can wanda ya zaɓa ci a wani wa zan to da gidan wani wannan ɗan su wani ka zai wani abu da dole a bincike shi tun ta je nan ta je nan kuma ga to kana yi da waye kama anan ka anan ka ga wannan ana aiki da kama tun akwai abin da ke warewa a yanzu ci gaba ya zo ana ake da adayen da sauransu akwai abubuwa da ake na adayen adayen da ake na irin na abin na abin asan da na samu na abin wani abu da a za a gano wani da wani abu guda ne kenan za a cikin wannan da kacin in zo kenan ta yi aiki da wannan bincike na adn da a gano wannan rigima ka rigima wani tabbas an wani ne ke ana aiki da wannan babu wancan kayif ana aiki da bincike na zamani a tabbatar da dangantaka wadda ake shuba ko rigima kan kuma yanzu ma na kware ma abin iya da zama mahi tabbas akan wancan na shi san baiwa a samun gida a gida wani abu ne na yanzu gaskiya ya maka ƙarfi to idan yaki da wancan ma balle a yanzu ka ke ba abin gane a yanzu wajen binciken nasaba irin wannan rikici in ya zo a yi aiki da irin wannan eh wani rikici ya same ni wani lokaci abu da abu da ka baiwa a duniya ga yawo kace baiwa kuma abu na aikace ya tabbata irin wani abu kaga dole abin ya zawa aka rike maka shi misali wani ne wata ce ta ta yi armi wanda ya arme ta tushen mazakunta ba namiji ba ne ta yi ta yi dai ta haya kai ga uwayenta aka zo dai aka je wurin shari'a aka raba su to abin da yake wakana ba namiji ba ne to amma yakan je yana amayewa daga waje ashe wannan amayewar da yake daga waje wannan abu yana gangarawa wannan kwai na halitta yana shiga kurin ciki ya shiga daga waje amma ciki ya shiga wanda ma da wani sarkita mana yana yi wa likitoci sai ana nan da bayan an raba su sai ta ƙare inda za ta yi arziki sai ta ce ita wata na jin wani abu a cikinta ka ajiyewa ko ciki wanda cikin ilbanza yo mutumin da bai kaza aka wa iya ban ce ita wa kuma kayan nan an je likita an ji ba jiyar ce ta da budurcin da yi kwan Allah budurcin ta iya nan an mamaki da budurcinta amma wannan halitta ta dira ta kai mamaki a ce da budurci ciki ya shiga ya yi tabbas da ne abin da daga ne kan hukumcin abin ne da aka yi haka aka bada mata aka yi wasa da hankalinta sai ta arme to armar da ta yi wata hudu na sanar baiwa wata hudu kurin ciki dai dama an san tattara ga wata ta samu ciki ciki har bayana amma ciki na wata gwana wannan ne katun wa na kula ta zo aka yi ta koyi tayu bulis tayu kura tayu da yalau wata hudu tayu da rime haka nan an tabbatar da cewa wannan ba kudin shi bane dole a koma can baya dan na waye na wancan mijin ne ko ne to ne a takaice dai abin da ya wakana haka aka yi yanzu tunda da aka yi lissafi bayan wutar wata a can cikin ya cika ta wannan hanya daga wajen kwan ya shiga kuma ciki ya shiga da budurcin wannan na biyu shi wata wata wata budurci miji na biyu to yanzu an zo karshe ta dage da wannan ya za a yi harbe shi da abinda ka rigimai shi kuma ya ce shi wani na biyu ya san matar shi shi wancan na farko ya yarda dan shi ne ya ɗauka ya da ɗan shi ne ya ɗauka shi kenan a shar'ance wannan ɗanar shi a matar shi ce aka aihu ta zagina wata aihu shi kuma wannan na biyu tun da ta aihu shi kenan idda ta ƙare yara makarar shi ta aihu wala da amali a jirgin na ta damu da ta aihu shi kenan kwanta shi ke nan shirce ya ɗauki ɗa shi ne ya ɗauki mata laktukarar wani kayan hama da suka kenan to kada a nan inda wacce yake a nan zuwa yake da namu to ta ɗauko ne tana zaurci kana to amma tun da ya amma da ya amince ba nan ya yake da wani da abin kama Allah sa shi dai na harkon ya amince ya samu ɗa kuma shi ba namiji bane ba tabbas to wannan shi ne kullum wannan ruwaya haka dalilin kawo ta a wannan wurin kurin ana kawo ta ne dalilin a tabbatar da ana aiki da shaida ta irin wa'annan mutane ƙwararru wajen gano na zaba ana iya aiki tushe a mazara ke horin ciki ya ce ai da ke gaba da zuna wannan alamatara ilamun jazzul almudiliji ya na zai in anifa ila zai bin harisa usam ibn zaid ya dibi zaid ibn harisa da usam ibn zaid fa qala ya ce hadhihi alaqdam wa inna qawamuha ba'duha min ba'd daga juna suke abu guda ne shi ne magana tun da nika ruwa shi kenan sai sabon babi kitabul itir babi na 'yantar da bawa ɗan kuma musulunci za mu ga asalin bauta ba musulunci musulunci da ya zo ma duk waɗannan dauloli babu al'umma da ba a bauta duk wannan daular da aka yi ta roma ta fasa ta yunani kowace ta babylon ta na duka wannan na turai duka ba inda ba bauta to amma musulunci da ya zo bai hana wannan abin kai tsaye ba amma sai mai tsari saɓanin wancan da ake kan shi za ka duk wata kafara in ka in ka cako ta kai babban laifi ya fara da ita ƙaurar ƙaba kisa ne zihari ne rantsuwa ce duk wurin da ake cewa kafara sai a ce sai an fara da 'yan taddabawa ta kwa a yi magana azumi ko ta rantsuwa kayan azumi sai da an ka'yantar da bawa tukon aka magana ta ciyar da mutum goma san bambanci ta rantsuwa ka fara kisa ta zihari ta abin azumi duka an gabatar da 'yantar da bawa in ba iyawa azumi tukon in ba iyawa a tashi mataki na uku na ciyarwa amma ita ta rantsuwa ba haka mace ita ka fara rantsuwa matakin horko 'yantar da bawa na biyu ciyarwa shi ba wani matsatsi ne tafsar da iyamu shi in baka iyawa ne an ce duk wanda yake iya ciyar da mutum goma ya rantsuwa kana da halin ka ciyar da mutum goma abinci sai ka azumi bai ba a nan ba su azumi ta rantsuwa ciyarwa ka su in gan halin ka ce da mutum goma ka kai azumi azumin ka bai ba bai ma ka fara ba kaga amma sauran wurare yantarwa sai azumi to muna maganar laifin na aka yi ya ce yantar da bawa kaga nan hanyoyi ne na arabu da bauta cikin hikima ba wata galaza ko ba wani kashin wani kurin ga hanya ce ta kuma tsakanin Allah Allah ya rada kalan ita kai ka yantar da bawa haka kuma aka bada gara basa fadala ya ce kaman ka yantar da bawa kaza kaman ka da bawa kaza kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake jan hankalin musulmi akan cewa innahum ikhwanakum wa khawalukum ɗan uwanku ne baranku ne Allah sanya su a hannunku fala tukallifu min amal ma la tuqun ito wajen tafiya fa'atimu mimma tat'imun wa lusumin mimma talbasun fala tukrimu min a'mal ma la taqulu fa kallaftumuhum fa'inuhum yace wannan ɗan uwanku ne Allah sa shi hannu bawo yace ku ciyar da su da abin da kuka ci na umarni ka ba shi abin da ka ci ya ci abin da ka sa ya sa ka ci kwai ya ci kwai ka ci roti ya ci roti ka ji ka ci tare tare ka ci ya ci ordebur da abin da ka ci ya ci mazan sarki cewa ko da ba ku ci tare ba ga 'yan mai cikin anaka kayan da kasa kasa gizina sa gizina ne tsada haka annabi karanta da sabai kuma sabai haka suke na ɗaya da cikin magabata ya ga zai da na cikin sabai ya gan shi shi da bawon shi kowa akan doki da shimfiɗa kuma kansu ya ɗaya ya ce to kai wai wannan ba ba ka bace ba wannan kuma kayan kuɗin shiga kuɗin gwamnati haka na gama umarni haka na gama umarni abinda ka sa sa mun zan dan kama akwai da miya ma ta su daban ta gida daban ta ta gida daban miya ma akwai ta fata nan daban abinda ka ci da ya ɗanye cikin sura da yawa ba zai magana kaya to bawa a musulunci abinda ka ci ya ci abinda ka sa ka tume mutum kuma ya ce kan ku ɗora musu aikin da ya yi ƙarfinsu kajiwa ba a ba shi aiki mai wahala kuma ya ce fa'in ka laftumuhun fa'a'inuhun in ka ɗora mai aiki mai wahala bawanka ku kama ku yi tare mai mutum kakon suna ne ha gaskiyar magana jini bature ke magana bauta ya aimata musulmi shirme ne su bauta dama su suna yin daɗin su musulunci gyara ka mata ya mata mutunci mana wata annabta dan kuma hata dan mu'amala ta annabta kaka ce abdi ce fataya dan ka kaskar dan ka kaskar shi ba wani abdi a annabi ce sai fata ya yaro na dan kai mai kalmar za ta dira mai zuciya ta mai a ce fata ta kace abdi ta abdi a takaice dai bauta a musulunci ba ta da wulakanci don su suka wa kakanninmu a samun kusarka a wuya da ƙawawa an tsira musu kuri ko ana ba su kashi don ka bauta ba ka tsaye ba ko a tsaye zanta haka suka wahala aiki na badala ba mutunci ga azaba sai su ɗaukar sai zurci a guna mu da babawa ba bauta mu bauta mu ta mu ba yanzu ta tafi ka wani aiban ta maka mata kuma musulunci ba shi ka ba amma ya zo ya mata ya mata mutum an gyara ta kuma an kawo sauki da mutunci a kanta kuma da fadala ya ce lada kaza kamar kayan tattabawa wannan shi ne magana al'itir kenan bauta tun zai magana nan fadala ta magana matsayin 'yan tattabawa shi ne ya fara da cewa an abi horar da radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyuma mar'in muslimin أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو من النار متفق عليه أبو هريرة بعد labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin musulmi da ya yantar da wani mutum musulmi kai kuma da yantar da musulmin istanqaza Allah bi kulli udhun minhu qutub min an-nar duk wata gabar wannan bawa duk gabar da yake fita sai kuma za a yantar da duk gabanka daga wuta yawan gabobi ya ɗaya da gani ba ta bawa wata gida ba ta bature ba ta bakin mutum bawa bawa bawa ne ma'ana gababuwa ɗaya ne kenan ma'ana yadda ka yantar da bawa allah zai yantar da kai daga wuta kaga fadala ta maganar yantar da bawa kenan kaga wannan gara ba ta ta sa da yawa su yantar da bayi masu yawan gaske don neman wannan lada wanda aka yi tanadi na yantar da babu a wannan ruwa ya bukari ya kata musulun ya kawo ta wani turmizi wa sahahu kuma ana bi umama tare da al'adu wayo mamurin musulmin a taƙa mara'atai ne musulmatai ne ka na tafi kanu minan na cewa duk mutum musulmi da yantar da mata guda biyu musulmi wannan mata guda biyu da ka ‘yantar da su za su ‘yantar da kai su hudu zama su hudu ‘yantar da kai daga azabar Allah ta wuta. wali abi dawo min hadisi ka abin mara radiyar anhu wa aima mara'atin musulmatan a taƙatin mara'atan musulma ka na ta lafi kaka min ma yan bayan an kana magana mace nan duk matar musulma da ta ‘yantar da wata musulma za ta zamanto mata ‘yanci a ‘yantar da ita daga wuta sai dukkan su ingantar wani sai wa an abi zar radiyallahu anhu qal sa'altun nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu al'amal afdal qal imanun billah wa jihadun fi sabili قلت فأي الرقاب أفضل قال أغلها ثمنا وأنفسها عند أهلها متفق عليه أبو ذر كبار الأبار جاء مزانا سألت ناوى مزانا تنبيه صلى الله عليه وسلم نتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل a cikin ayyuka wani aiki ne yahi su kullum tambayar sahabbai aiki wanne yahi mai mahi fadala kuma su tambaye me yahi hadari kasu suna abin afadal abin da yi sai ya ce mahimcin aiki imani da allah na shine shi da jihadi fi sabili da jihadi cikin ɗaukaka addinin allah wannan nan ba ya hasare ba ne ba ƙayyadewa wani wanda zai ce zai ce kaɗa ga allah da ibada da biyayya da uwaye duka ya dace da dai cikinsu dai akwai imani ya cikin mahimtan aiki a ciki akwai babba abu da mun jigo imani shi jigo sai jihadi fi sabilillah qultu sai na tambaye shi fa ayyu riqab afdal a wajen yantar da bawa wata wani bawa ne yantar da shi yahi lada ke yace aghalaha samana wa anfasuha inda ahliha duka bawa bawa ne amma wanda ya lada wanda ya tsada wanda ya daraja ai mai daraja shi ke tsada bawa kenan irin bawa ma kenan sa ban da maka wanda zai zai tsada ka sai mai tsada inda ke ta ga lai ka sai rago ka ta rago mai mai dan sa lai shi ma wani bawan ka samu mai tsada ka yantar da shi ya kone ya kone da متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ العبد يبلغ ثمن العبد قوم قيمة العدل قوم قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق متفق عليه nan abinda wannan ruwa take hukumtawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ataka shirkan lahu fi abd wanda suna da bawa na tarayya bawa ne na mudu amma gada suka yi amma suka yi maraba aka yi suna da bawa almuhimmi na tarayya kai da wasu kai da wani ne kai da su bawan ku ne dai gashi nan da aka san haka nan iyawa a ce yake a gidanka yau ake gidan wani ko da mai kuɗi zo iya ka kuɗi muna rabawa ana haka nan to wanda yake irin nan bawa sai yantar da shi munin muku ne ce wani na yantar da kai to a nan abin da za a yi don mahimmancin ba mutum yanci kai tsaye ni da zuci na fitar da shi kuma na sanar mutu ne ko na uku ne ya ƙaida ne ina da hali to wani bawan misali jika 900 yanzu ko uku ne to yanzu da kai ka yantar da shi kawo jika da shi a ba sauran wancan kawo jika da shi da dole a matsa ma kawo sisan mil a biya bakan tare ka shi ta hishi in kana da hali to wannan lafazin duka sai guda biyu zamu gama mai wannan hukuncin yanzu dai nan abinda aka ce haka in yana da hali za a amshi kashi rabon kasan abakan shi sai a ba wannan ba a biya sauran abakan tare shi ba wata shi ya tafi shi kai za a ɗora ba kai da kace ka yantar da shi kasan kai dama dama mana ka dama sauran abakan ka za a yi musa kuɗin nawa ne sauran kuɗin su ya ce biya su ba wata shi ya ce wa illa an ya ce fa'aɗa shuraka ahu hisasa sai a ba abokan tarayyar shi da suke tarayya kawo nan bawa ya ba su rabansu kowa haƙe shi wa aka ta'alihin abu ya ɗantar da bawa kan wannan abin da aka yi ya zama ɗake wa illa in ba haka ba faƙaɗa aka ƙaminu ma'ata yanzu bawa ya zamanto in na mutum biyu guda ya yantar da shi ba shi da kudin biyan abokin tarayya to zai zan bawa rabi da rabi rabi bawa a rabi da misali in yana iya aiki gidanka gobe shi ma ya ci gare shi ya je ya aikin shi ya shagale shi tunda a bangare guda kake mulki wannan haka malikiya akan haka suke da jamhur kuma na ga sai sayyidina ali irin sakan bas su wannan qatada da dama cikin tafiyai kuma shi ne nasu da sarar da kai gama haka gama magana bi za mu ga ruwa ta yanzu nan dai akan wannan magana kenan in mai hali ne wanda ya tadda shi ya dora mai dole ya biya abokan tare shi ba ya zama amma da ya tadda bawan bai da halin biyan abokan tarayya bawa ya zama da rabi inda mutum biyu ne rabin shi da rabin shi bawa inda mutum uku ne ma da haka haka yake a wannan nasin zahiri walahuma wata ruwaya wanda bukhari ya kawo ta amma ba daga ibn umar ba daga abu hurairah radiyallahu yace wa illa nan ayata fa kad ba ta kalmar mawta ko ita wa illa in ba haka ba kenan an mai gidan ba shi da abin biya قيم عليه واستسعي غير مشقوق عليه sai mai gidan shi bai da halin wanda ya bai da halin bai sauran ba ce shi ke zama ɗarabin labi a sai a ce yanzu bawan a ɗora mai kudin da ya saura sai je ya yi aikin ƙwadago don ya biya a ce gama wannan ruwa biyu tafira mai ƙarfi kenan a inda bawa yake zama bawa rabi da rabi a inda mai gidan shi ba shi da hali kun bawan bin iya aikin ƙwadagon da zai biya makanshi ko kuwa akwai bawa masu mutuwar mutuwar zuciya shi ya ga zama a bauta a wannan gidan ya ke mai yanci akwai ruwan iya ga zaman bautar ya gyara shi kaga shi wanda ba zai shi bai aiki don ya huta daga cikin dangi na ga wani dan wa'anan iya zama iya nan ya bai labarin ganin wani abin na zamani cikin a garinsu akwai bayi da suke tare da su na tarihi na gado suna nan sai na bayi suna hidima gidan uwa gidansu sai wani ya je kan shi waye aka waye mai kai na turawa na babu wuta da ya zo sai kira a garin cewa su yaya ne ba sa bauta kowa shi ke zarar suka ci a mai abu da gima su da manogin sun sun kaya kan gudun muna ta hada su shi ke nan amma abin da yi duk wani yaro ko tsohuwa duk irin su kowa ya hudu sai sai gansu kowa ya sallamta shi ko tsohuwa a gidanka ta koma can wajen ɗiyanta kowa suka maki su koma su gidan kowa a kore su ko su suke su kima maki nan ba kowa ne zaman kanshi to kwana biyu su saura su gaskiya suna cin gara a ɓaga don sacin arziki a banza baka saye baka kasuwa shi ke gidan ya kasuwa ya baka ce baka sha ba ruwanka kana kwance za su aka kawo wahala kai man ya kane ma sai ce kai su gwagwada sun koma ta kai kanan to kenan to an tattara wani abun sai ta gwanda wanda su ajin sun sun ce ba ta ne masu sun zama cin banza ka kama ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka kama dabba ka feta bai yawan magana kai bawa ne gurin za ce to ka irin wani kenan in bawa ne wanda bai iya zuwa nema ko ya ga motai to sai tsaya da rabi rabi bawa rabi da to amma ana wannan ruwa ta gaba tana kaciya kenan bawan in mai gidan ya kasa biya a bakan tare da shi to za a shi ne ce wanda ƙumin alayya sai a nawa ne misali shi kaɗa tara ne mai wanda ya tada shi shi kaɗa ɗari guda shirar mutum biyu ya ɗora mai aikin zuwa ya nemo shi kaɗa ɗari shidda ya yi ƙwadago har da biya yanzu a lokacin ka hanyar biya iya na matsayin bawa iya biya shi kenan ya zama ɗa shi magana kenan wasu su iya ya ɗora mai aikin ya je aiki amma ce kuma aiki zana mashi ghairu mushaqqin alai ba matsa mashi a ce ai dole da gaugawa ko aiki ya kai a lokaci kaza a a a ba shi iya da yanci ne ma hankali ya bakin gurgurdan neman shi abin da ya kaza aiki shi kenan ba a matsa mashi da dole sai ya kawo jika kaza abin da ya dace shi magana kenan wa qil inna isti'ayata mudarajatun fil khabar to suka ce a a wannan kalmar wasu su iya ba cikin hadis na manzana da ba idraji ne shi sahabin ya kawo cikin ruwa take aka maka ma gaskiya magana kamar da ya bincike wannan da yana ga cikin malamai suka bincike hadisin hatta yana ga cikin tawdil akam ya kawo maganar malamai cewa ruwayar bukhari ka tamsa kanta kuma dubin sai ga babu wata hujja ta idraji kon hadisi na marfu'i kuran magana mai kari kuran da haka kuma gina magana ta wannan cewa wannan sahabban a takaice da kenan in aka ma bawa haka to ana ba shi zaɓi in iya iyawa ya biya kuɗin da ya saura kaduna da hanyoyi ne wanda aka bada na neman rabuwa da bauta kuma ba a san zama cikin bauta wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamalukan فيشتريه فيعتقه رواه مسلم مزان sarautar muke cewa iya faɗin girman haƙƙin ma'aiki a kan ɗa har har a ce ɗa ya saka ma uba da wani abu sai lokacin da illa an ji da huma muluka yayin da samu baban shi a matsayin bawa feshtariyahu ya sayi uban kuma faya a tika huye yan kaddashi wani shi ne kama abu wani abu yanzu yi misali babanka ne an je yaki an kama shi a fursuna ba wani kai rabu da kai dani shi ba wani babanka ana samun haka nan ɗaya ne amma a yaƙi a kare zan bawa tun da shi da a halin da ka samu babanka za a bauta a gujewa jikata kan akwai magana saidawa akwai magana kamawa a wajen yaƙi akwai abin da yake zawale kina shi dai nan da ba abin da ce ya ma uba na wani abu na sakamako sai na samu baban shi a cikin halin bauta kuma ya yantar da shi sai duk da akwai zama karwa da kan kama insha Allah ya ce wa an samura ta bin jundub radiyallahu an annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal man malaka dha rahimin ma'aram fa huwa hurrun ta zama ruwa ta ce ya kashe makufi mana abin da yake hukumta ba kuma haka ne zahirin magana duk wanda ya leki kan mallaki ɗan uwanka ma'ana dole ne ma'ana inda mace baki yaramin shi misali ɗanka banka kananka wanka aka yi katari iya rabo aka yi aka raba ya zo hannunka a kasaye shi ne a matsayin bawa ya tabbatar naka ne ko ka sani ma ne kana mallakar shi kunan ɗaya ne kiran bai halitta ka mallaki ɗan uwanka kunan cikin cikin mara baka iya kana sai shi ke ramda baka dama ga yantar da shi ga mana ka kabotar da shi ina ga lokaci yana kamata mu tsaya Allah ka bi sun insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته